العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبينهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به آم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na lahadi a cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan a kuma cikin kwanaki mafiya daraja a cikin wannan wata wanda muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da shugabanninmu su sau bayan Allah a yi karatun alkur'ani a yi kunuti a yi tahajjudi a roƙi Allah abin da ya fi musibar korona ma Allah zai tafiyar da ita da ƙur'ani amma sanya riga ta leda da toshe hanci da ƙyanƙyani da ƙyama duk wannan ba abin da zai kara sai an hada sai a ce maka jami'an lafiya da likitoci kaza su ma an yi testin an ga positive ko ba ka bane ku saki bayin Allah sai Allah ya sake ku shikenan kawai Allah ka shiryar da su ta yau 24 ne ga watan Ramadanu kun ga saura kwana shida ko biyar kuma wa'annan kwanakin tsadarsu sai mai nisan kwana ya sake riskarsu baɗi ko ba korona ba ka iya mutuwa ko ba haka bane kwance ba mai mutuwa sai mai korona kan min saƙimin ashahinan minar dahari da yawa mutum bai da lafiya ya shekara arba'in a kwance wa kan min sahihin mata biduni illatin da yawa mutum lafiyayye ya ci tuwo ya ƙoshi ya yi gatsa ya yi miƙa sai ya zare ransa wata mata ta tuka tuwo ta ɗauko mararta ta ɗauko kwanan mai gidanta ta ɗebo marar tana zubawa mala'ikan mutuwa ya karɓi ranta wani kuma ka same shekara arba'in yana jinya kuma bai mutu ba kai bahaushe fa sarkin azanci cewa ya ciwo bai kawo ajali ba ciwo bai kawo ajali ba ku daina ma wani tsorita ana ruɗa ku ana firgita ku kowa ya koma ga Allah kawai a huta ko da ciwo ko ba ciwo za ka mutu muna fata Allah ya karbe mu musulmai to kun ga yau 24 ne ga watan Ramadan lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka a bar girmamawa zuwa birnin Madina a bar haskakawa da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau shekara 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addini mu na musulunci cikin littafin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah madaukaki ya gafarta masa amin to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ahzab jiya mun aje karatu daidai kan aya ta 58 don haka yau matashiyar mu ita ce hamsin da tara kenan to don haka yau matashiyar mu aya ta 60 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun muna yin sa ne don neman yardar Allah ya sanya alƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda yake yantawa ga barin wutar jahannama a wannan wata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarfinsa da ikonsa ya tafiyar mana da wannan muguwar cuta da ake tsorata bayan Allah ana hana su bautar Allah a kanta. Na'am, arama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا حكيكي
ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الله أكبر سنة الله في الذين خلوا من قبل نعم ولن تجد لسنة الله تبديلا ننكيش على رمى kafin mu fassara wayannan ayoyi da malam ya ja masu albarka masu daɗi malam mai tafsiri sheik abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama ya ce wa min al'izayati lil mu'minina al-irjafu al'irjafu kwarmato kasan kwarmato? kwarmato shi ne ka ɗauko zance daga can ka kayi can zancen daba zancen siyasa zancen kulob zancen ƙarya zancen banza zancen wofi shi ne kwarmato an gane? to yana daga cikin abin da yake cutar da muminai masu imani wannan ɗabi'a ta gulma da cece kuce da ainihin kuskus da kwarmato wahiyar akhbarul kaziba ka ji fasarar kwarmato labarin ƙarya ka hau intanet ka gani wani bai mutu ba zai daura hadda hoton zawai wane Allah ya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yanzu wane ya mutu kuma ƙarya yake babu hujja ba dalili malam inuwa ita ko ƙarya kai mutum wuta take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaikum bisidiki fa innahu yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyyakum na hore ku na umarce ku bisidiki da faɗan gaskiya kowa ka gaya mar gaskiya wanka ne babanka ne mahaifinka ne dan jam'iyyarku ne dan club ɗinka ne in an zo maganar gaskiya dukka ture wayannan faɗi gaskiya in ji annabi fa ka san ko umarnin sa ai ba a turewa ko to manzo Allah ya ce alaikum bisidiki na rikashe ku na hore ku da faɗin gaskiya fa inna sidika yahdi ila albirri domin faɗan gaskiya da yin gaskiya yana shiryar da mai yin sa zuwa ga bin Allah albirru husnul khulqi albirru ad-ma'nina albirru ad-din idan aka ce birru aiki na gari dan birru ba za ka iya bashi definition guda ɗaya ba kalli suratul baqara arama Allah cewa yi laysal birra an tuwallu wujuhakum laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin bayan haka kuma وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل bayan haka kuma
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا wasabi والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ulaika أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to jama'a ku ji ma'anan birru zaka ji ana cewa albirru wani gun manzo Allah ce albirru husnul khulqi in aka ce birru nagarta shine kyawawan dabi'u kaga wannan ayar ta fassara Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba shine nagarta ba ba shine addini ba wani sai ya je ya ce wai duk mai sallah musulmi ne wai ga maka gashi Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba shine nagarta ba ba shi bane addini ku fuskantar da fusakanku wajen mahudan rana yanzu mu da muke yammacin duniya in za mu yi sallah ina muke kalla gabas har bahaushe ya ce gabas masaman lada saboda sallah ake ta wajen gabas masaman lada wal magribi daga jabal abi qubaisin ka taba zuwa maka ustaz Allah ya dada kai mu da kai tare duk har da kai ina jabal abi qubaisin in ka ka, ka dakin kaba daga harami akwai wani bakin dutsi kato baki kirin shine abi qubaisin nan annabi yake hawa yana wa'azi me wa'azi ba yana da aiki malam yanzu ne wai ake ziga ka har a kama makirfon ana ta tareriyar ka kana waye wancan fa da- da gaske suka yi wa'azi annabi ya hau kan jabal- jabal abi qubaisin yana cewa ya ma'ashara quraishin ya banu hashim ya kaza ya fadimatu bintu muhammadin salini mimma lima shiti la uguni anki min allahi shay'a annabi ya hau kan dutse dan a samu lasifika can babu ada wani babban dutse ne baki a birnin makka to daga wannan dutsen yamma kuma za ka kalla nan ne kiblarka to wanda yake nan ya kalli gabas na gabas da kama ya kallo yamma laisal birra ba shi bane nagarta to me nagarta kaga sai ake ba za ka shiga aljanna ba sai kana da imani sai kana da tauhidi sai baka shirka sai baka hada sunnar manzon Allah ba kai wa annabi ba ashirku fir risala baka dauko wani shehi ka gwama da annabi ba daurin gwarmai kuma a taba ka dan runto ka ce ai mu dun musulmi ne wani irin musulmi musulmi da tsafi da bori eh Saka ji kuma wake ce baya bori baya tsafi ai ya san da- mai bori dan wuta ne ya san matsafi dan wuta ne sai ce walakin albirra man amana billahi abinda ake nufi da albirru shine wanda ya imani da Allah anan ma an za a yi bayani fa dadewa za a yi ma'anar al'imanu billah ka yadda da samuwar ubangiji ka yadda da kaɗaitakarsa ka yadda da kasancewansa abun bauta kuma ka bautata masa kar ka yi abu sai in shi yake ka yi kuma ka yi don shi a takaice kenan walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir nagarta sai wanda yadda akwai ranar ƙarshe wanda ya yadda da ranar ƙarshe yana shugaba zai sace kudin al'umma za a kawo kudin taimako na talakawa shugaban jaki ya shanye ruwan dan akuya eh kaga ba zai yi ba walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da ranar ƙarshe zaka ganshi yana aikata liwadu ko yana zina ko yana ƙarya ko yaro yayi imani da Allah yana baligi baya biyayya ga iyayensa bai yadda da ranar ƙarshe ba dan duk dan da bai bi ubansa ba ko bai bi uwarsa ba ba zai shiga aljanna ba haka annabi ya ce aljannatu ta ta aqdamil ummahat aljanna tana ƙarƙashin sawun iyayenka kai ɗa ka san girman ubanka ba an ce ka je gona ba za ka ba ka share gidanku ba za ka share ba ka fidda shara ba za ka yi ba a'a muna da matsaloli fa na da wuri fa ba haka suka yi ba iyayenmu duk ba su yi wannan ba to kaga imani da ranar ƙarshe yana daga cikin albirru shi yasa ya ce wal yawmil akhiri sai ya ce wal mala'ika yana daga cikin nagarta ka zama mutumin kirki sai ka yadda da mala'iku akalla akwai guda 25 da ake so ka san su da sunayensu da aikinsu to musulmi sai ka tara miliyan biyar ba su zane ba mala'iku laisu bi zukurin wala inas su ba maza ba ne kuma ba mata ba ne kaga ba jinsinka ba ne na mutum ba bil'adamu ba ne ba aljanu ba ne mala'iku ne su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa duk umarnin da Allah ya musu duk abin da ya hore su yace su bi kuma bi suke wal kitabi bi ma'ana al kutub yana daga cikin nagarta duk littattafan da Allah ya saukar a sama ka yadda da su ka gaskata su ka yi aiki da na annabinka wannabiyina kuma ka yi imani da annabawan Allah baki ɗayansu ka san annabawan ka san manzanni ka san zamaninsu ka san abin da suka karanta duk iri ɗaya ne tauhidi ne tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama abinda suke cewa ya kawo mi'budullaha malakum min ilahin gairu ya ku mutane na ku bautata wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba to dole ka yadda da annabawa kar ka yace kai baka yadda da annabi Isa ba ko ka ce baka yadda da annabi Muhammadu ba ko baka yadda da annabi Isa ba ko Musa kar ka yi haka آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير توكاجي دولك يدد وإن النباوان الله وآتى المال على حبه كاجكم وانا أيكي ميويا dukiyarka da kake so ka ɗauke ta ka bayar da ita awa zawil kurba danginka na kusa shi ne zawil kurba waliyata ma marayu a taimaka musu walwa walmasakin da miskinai 'yan najeriya kenan kowa miskini ma'anan miskini shine wadda sai gobe ta yi zai samu abin da zai ci gobe kuma ga shi an rufe ka wai son ka ake don karyar tsiya a ci kasuwa kar a ci masallaci an yakwa jama'a malamai ba su sake sabon lale a ci kasuwa kar a ci masallaci kasuwar kuma ini masallacin sallar juma'a ai awa ɗaya kan ta yi yawa mako ya kamata su sake shawara mutanen nan ko kuma wasu su yi shahada a to ba imani ne da su ba kaje ka ɗauko wani katon da bai san Allah ba an ba shi uniform kana zai daren da ba ma buɗe maka wuta ba a kansa ba shi wadda ya ce yayi kuma zai je gobe zai amsa وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أنت فركي متفي babu guzuri ya kare ka dau kudin ka bashi duk yana daga cikin addinin Allah wasailina da wanda suke zuwa su ce a taimaka musu sune sa'ilina kasa ana ana rigima da masu kudi shi mai kudi sai wanda yake so zai bewa to kaga ya bata ladansa Allah ne yace ka baiwa ne ka baiwa ne shi yasa annabi wuri suka more zahaba ahlul dusuri bil ujuri ko masu kudi na da sun tafi da lada sun bar na yanzu to su na yanzu gasa suke yi eh yas'alunaka ma za yunfiquna قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى حرزوا ƙarshe. ba wai kai ne za ka ƙagi wadda za ka baiwa ba neman wadda Allah ya ce ka baiwa za ka yi ka san yanzu ko zakka ba a yi don Allah mutum ya zakka sai ya ware wadda ya ga dama zai baiwa za ka ci duka gobe wai lilil mushriki na nan a kanka Allah ka tsare mu da wil qurba wal yatama wal masakina wa bin as-sabili wasa'ilina wa firriqabi kuma sai ya bada kudin wajen yanta bayi yanzu da ba bayi fa duk wanda ake bi bashi musulmi ya rasa yadda zai ya biya ka neme su sune riqab ka yanta su ka biya musu bashin nan ka kuma kawo abinci ka ajiye musu kuma kar kai dan a gani a fada in fa aljanna kake nema in ko wani abu ne kai dama so kake kai gori wane mun masa mun masa mun masa ba ka suke faɗa ba ai shi baya gajiya ne shi kuma kullun Allah yana ba shi ba ha Allah ya sauƙaƙe to tukunna ka zo sallar taka kage da an jefar da sallar ko sai ce wa aqama salata tukunna suka tsayar da sallah ba bai ce suka yi sallah ba suka tsayi da sallah wa ata zakata suka bayar da zakka kuma me wal mufuna bi adihim idza ahadu da masu cika alkawari in sun yi za mu haɗu ƙarfe goma on the dot za ka same shi a gurin ya cika wasabiri na filba a sa'i wadon ra'i da masu haƙuri a wajen tsananin talauci kamar rayuwar najeriya musamman ɗan arewa ta yanzu allah ka sauƙaƙi ba a sa'i wadon ra'i da turuta korona na in baka yakuri ba sai ka sai an ce karkayi a gidanka ma karkayi sallah karka zo kusa da matarka yanzu a turai mata tana wani daki yaya suna wani daki miji yana wani daki sai su yi wata ba su haɗu ba sai dai a yi waya kowa ya lallabo ya zo kicin ya ɗau abin da zai ɗauka wai wai za su mutu to wannan ba wai ake so mu ma sai an kakaba mana zai yiwu Allah sauƙaƙe wahinal ba'as ko da lokacin da ake cikin yaƙi suna haƙuri sai Allah ce ula'ika allazina sadaku wa'annan su ne wanda suka yi gaskiya cewa su masu bin Allah ne wa ula'ika humul muttaquna wa'annan su ne masu tsoron Allah na haƙiƙa Allah ka sanya mu cikin su to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yace alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna aiki nagari kuma yana kai mai yin sa zuwa ga aljanna wala yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra al-kadhib sidika hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum ba zai gushe ba cikin maganarsa yana faɗan gaskiya aikinsa yana yi da gaskiya tsakani da Allah babu yaudara babu eye service har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wannan siddiqi ne an san siddiqi daraja ce ta biyar wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina to zaka shiga cikin siddiqai saboda gaskiya sai ce wa iyyakum wal kadhibi murjifuna kenan wa iyyakum wal kadhibi ina muku kashedi da yawan yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana kai mai yin ta zuwa ga fajirci abin da yasa kaga mutanen yanzu suka zama fajirai masu laifi makaryata ne suka yawa a cikin su ƙarya musiba ce Allah ka raba mu da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajul yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba hadisin bukhari da muslimu ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina muku kashedi da yin ƙarya domin ƙarya tana kai mai yinta zuwa ga fajirci fajirci yana kai mai yinsa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah rijistarsa cewa wane makaryaci ne kaga ya shiga uku to wa'annan su ne almurjifuna su ne abinda wannan ayar za ta hane mu yana daga cikin cutar da muminai kwarmato yada labarin ƙarya cece kuce wahiyar akbarul kaziba su ne labaran ƙarya wasa'i bil isha'ati bainan nas da kai kawo da ɗaiɗaita maganganu na ƙarya tsakanin mutane wadda zai kawo hauragiya da tashin hankali ai corona ta zo ai an ce ma za ta zauna kamar malaria a cikin al'umma to ta zauna in ba ita ba za a mutu ba kuna ta tsorita mutane kawai da gangan wahe min sha'anil munafiqina wannan sha'ani ne na munafikai kaga duniya yanzu a ciki take tam da munafikai munafikai sun sha munafircin su sun koshi qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace la illam yantahil munafiquna lamul qasami ce wallahi har in munafikai ba su hanu ba ba su daina ba an nifaqihim ba su bar munafirci ba wallazina fi qulubihim maradun da wadda cikin zukatansu akwai cuta ghillun muqrib muqrib muqribun minan nifaq gilli shine kwafe ka kullaci wani a ranka wanda yayi kusa da munafirci wal fawahish gilli mai kai mutum kusa da alfasha wal murjifuna fil madinati da wayanda suke kwarmato a birnin madina al'irjafu isha'atul kazibi wal baɗini irjafi shine ɗaiɗaita ƙarya da ainihin ɓarna liyagatan mabihin nasu wai don su fusatar da mutane yanzu duk haka ake yada ƙarerai in ka buɗe talabijin ƙarya in ka buɗe rediyo ƙarya in ka kira kaza ƙarya بقوله قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا أو هزموا عظاما من ذو الله صلى الله عليه وسلم annabi yana zaune da sahabbansa sai munafikai su zo su dinga yada ƙarya cewa ai makiya suna nan za a kawo shi hari sannan rindinar yakin musulmai sun fita an kashe su ko an karye lagon yakin su duk wannan karyar ana yin su yanzu kaman ka dauki irin boko yanzu ba ana ga kaman an ci galaba akan boko haram ba to wai wata sabuwar kungiya darul islam darus salam wai ta fito kuma duk ƙarya ne su suke shirya kayan su in ma da kungiyar su ne masu ita qala allah ta'ala kaga lamba ta da Allah maɗaukaki ce wa iza ja'uhum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bihi idan wani al'amari ya zo musu wanda a cikin al'amarin akwai aminci da amana da zaman lafiya ko akwai tsoro da firgici aza'u bihi sai su ta magana akai kamar yadda muke yanzu daga an ji abu an dinga yada shi kenan babu sirru walau radduhu ila ar-rasuli a madadin su dinga daidaita kowace magana da suka yi da za su mai da ita zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum su mayar zuwa ga shugabanninsu la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum masu istinbadi masu hankali da tunani wanda za su iya fitar da ƙarya daga gaskiya da sun san wannan abun da ba a bari an yada irin wannan fitina da ƙarerayi ba to Allah ya ce in har fa ba su daina ba lanuguriyannaka bihim wallahi zamu shuna ka akan su lanusallinaka alaihim zamu baka karfi akan su bil qatl wal asr ka kashe ka kama bayi walakin lam yahsul zalika liwara'in fitnatin akbar minha hakan bai faru ba saboda ana kyamar wata fitina da tafi wannan kama warada fi sahih al bukhari ko kamar yadda ya gangaro a hadisi na bukhari hadisi na 3138 wa muslim da yadda ya zo a sahihu muslim hadisi na 1063 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu maqal daga jabir dan abdullahi Allah madaukaki ya kara yadda gare su yace ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil ji'rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ji'irrana wani guda ake cewa masjidu aisha wanda zai yi umara a birnin makka sai ya je ji'irrana nan ne miƙatin da zai ɗauko ta munsarifuhu min hunaini lokacin da annabi ya dawo daga yaƙi na hunain wa fi saubi bilalin fidda a tifar da take jikin bilal ibn abi rabah bila babban bawa in ji bahaushe bakar fatan nan ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda annabi ya kwanta barci ya mafarki ya ce gashi a aljanna inda ya daga kafa sai ya ji motsin bilal a kusa da shi bakar fata ai ya samu ɗaukaka ko kuma annabi yana son sa annabi dama ba ruwansa da kabilanci na fata na launi ko na harci duk ba ruwan annabi da wannan ya zauna da Bilal ai bakar fata ne ya zauna da Salman al-Farisi ya jawo su kusa da shi ya ainihin karrama su ya girmama su ƙarya bature yake yana cewa wai ba sa launi ba a son wai bambanci su suna nunawa Trump baya nunawa to na'am ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعي الناس wato bilal a tufansa haka ya ɗauko azurfa shi ko annabi ɗiba yake yana ta raba wa mutane kaji annabi aikinsa alheri albirru ne aikin annabi wa atal mala ala hubbihi aikin annabi kenan manzon Allah yana damƙa shi ne ya ƙabiru ba ɗauka yake ba damƙowa yake yi wa yuɗin nasa yana ta baiwa mutane fakala ya muhammadu i'dil sai wani ya ce ya muhammadu ka yi adalci kaji ɗan adam ba wai yanzu shugaban ka faɗa mar gaskiya sai ya ce a to ka kai annabi ne annabi a gaban za ka ce ka yi adalci ya muhammadu kala wai haka annabi sai ya kalli wanda ya ce masa ya adalci ya ce kai tonka wa man ya adul idza lam a'dil wa zai yi adalci in ni ban yi adalci ba haka ne ko ba haka ba amma shugaban kasan kafa gwamnan kafa shugaba ya shiga cikin gida ya bule yana cin daɗi kai kana cin gabza kuma wai kana kare shi wai kai mai kyau ne baka san Allah ba baka san kanka ba annabi aka ce kai adalci ko Allah ka raba mu da son zuciya laqad khibta wa khasirta in lam akun a'dalu haƙiƙa ka taɓe ka yi hasara in ban kasance ni ne mafi adalci ba faƙala umar bin al-khattabi radiyallahu anhu sahabin manzon Allah mai daraja ta biyu abu umar dan khattabi sai ya ce da'ani ya rasulullahi fa aqtila hadha al-munafiqa sai na umar ya ce ka kyale ni kamun umarni wannan mai magana cewa kai adalci munafiki ne barni da shi in kashe shi bari ku ji abin da annabi ce fa qala ma'azallah sai annabi ce a Allah ya sauke Allah kiyaye ina neman tsarin Allah an yatahaddasa nasu anni aqtulu ashabi ai mutane sun ce ina kashe sahabbaina ya san fa arne ne dan munafiki arne ne shi ya faɗa da bakinsa ne cewa shi musulmi ne amma a zuci bai yadda ba munafiki kenan to amma in aka mar hukuncin zahiri sai a bar shi musulmi in yanzu annabi ya ce a kashi za ce to fa muhammad ya fara kashe sahabbansa a guje shi shi umar bai gano wannan ba an gane inna hadha wa ashabihi yaqra'una alqur'ana la yajawiru la yujawizu hanajirahum yace da wannan mai faɗan maganan nan da irin ire-irensa abokansa su ne suke karanta alkur'ani baya ƙetare makoshinsu yamriquna kama yamraqu sahamu min ramya suna fita a musulunci kamar yadda kibiya take fita a jikin baka eh sun yi ridda ai musulunci babu famanan sai wanda ya zauna za ka yi magana ka fita za ka yi aiki ka fita Allah ka kiyashe mu to Allah ya ce wallahi idan ba su daina ba za mu shuna ka a kansu kuma mu baka karfi a kansu sun la yujawiru na fiha illa kalila sannan ba za su zauna da kai ba a cikin birnin madina sai ɗan lokaci kaɗan sun ma juna sannan a fidda su a garin gaba ɗaya saboda munafikai ne ba musulmai ba sai Allah ya bi su da ƙari ya ce mal'unina ai Allah ya la'ance su tsinannu ne mubu'idina arin rahma an nesantar da su gabarar rahamar Ubangiji aina ma su ƙifu ukizu wa ƙuttilu ta ƙatila di yadda aka haɗi da su di yadda aka same su ukizu a kama su wa ƙuttilu a kakkashe su kaji ba ba a kashe ba a kakkashe akwai bambanci in ka iya hausa ta katila kisa ai alhukumu fihim haza wannan shine hukuncinsu ala jihatil amri bihi bisa umarnin da Allah ya yi da hakan sunnatallahi ai sannallahu zalika Allah ya sunnanta haka fil ladina kalaw min qablu a cikin annabawa ko al'umatai wa'anda suka wuce gabanin wannan ay min al-umam al-madiya fi munafiqihim al-murjifin lil-mu'minin wa'anda suke kwarmato akan mu'mine walan tajida li sunnati llahi tabdila ba za ka taba samun musaye ba ga hanyar ubangiji wa min al-idayati lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama su'al ta'annuti yana daga cikin cutar da annabi a dinga yi wa annabi silly question shine su'al ta'annuti tambaya ta neman ƙurewa ƙala ta'ala sai Allah ya ce mai aranwa يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله هكيك.
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ato إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا khalidina خالدين فيها أبدا na'am لا يجدون وليا ولا نصيرا a yaushe يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا Mm, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا wa qalu وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا mhm, وكبراءنا وأضلوا فأضلونا السبيل haka yake
وكبراءنا فأضلونا السبيلا rabbana ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا to Allah ka shiryar da mu mala yace mana yana daga cikin cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ka masa tambaya ta neman kurewa ta'annuti kenan ko Allah yace yas'alukan nasu anis sa'a daga cikin mutane kafirai za su zo su tambaye ka ya muhammadu dangane da tashin alkiyama mata ta kunu yaushe za a yi tashin alkiyama neman ƙure annabi ake yi ƙul sai aka ba shi usulubi na talkini ya ce ka ce da su inna ma ilmuha inda Allahi sani kawai ilimin ranar tashin alkiyama yana wajen Allah wa ma yudirika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar sheka anta la ta'lamuha anai muhammadu bai san ranar tashin alkiyama ba sai dai alamu yake fada sai dai ya ce ta yi kusa ko ba haka ba aiko shi ma yana daga cikin alamar ta yi kusa wata ya tsage a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar to tun zamanin annabi an ce ta yi kusa kai ka yanzu ai ka san a dabdab gaba ake ko tun da ƙarya ta yi yawa yaudara ta yi yawa cin kuɗin rawa ya yi yawa zina ta yi yawa rasar kunya ta yi yawa cin amana ya yi yawa to manzon Allah bai san ranar ba wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanashe ka cewa wannan sa'a za ta zan a kusa tujadu ƙariban babu wanda ya san wannan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama hadisi ingantacce na Bukhari ya ce ya Muhammad mata sa'a ya ce ya Muhammad yaushe alƙiyama za ta tsayu annabi sai ya shi har an manta da maganar sai annabi ce ani sa'ilu ani sa'a yace ha ana za ya rasulullah ina mai tambaya dangane da tashin alkiyama yace gani nan ya manzon Allah sai ce idza idza minan idza dhi'atul amanatu fantaziri sa'a in kaga ana cin amana to ka saurari kiyama an taba yin lokacin cin amana irin na demokradiyyar nan eh mutum ne zai zo guri-guri yana neman alfarma a zaɓe shi in an zaɓe shi zai yi kaza wani sai bayan shekara hudu ta kare za ka gan shi bai ci amana ba? to duk wanda ya ci amana amana za ta ci shi da ka ba ƙarya matuƙar dai kai musulmi ne ka kiyaye wannan kamar yau za ka ga abin ya faru Allah maɗaukaki ce inna Allah la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira lalle Allah ya la'anci kafirai ya tanada musu wuta mai zafi naran shadidatan yadkhulunaha wata wuta mai tsananin zafi za su shige ta in sun shiga kuma babu fita kaji masifar khalidina fi ay muqaddaran khuluduhum fiha an kaddara dawwaman su a cikin wutan idza dakaluha abadan har abada la yajiduna waliyan yafazuhum anha ba su da wani wali ba kana cewa wai shehun ka wali zai cece ka ba ko idan ka ja salatul fati kafa daya zaka makale a carbin shehu wace ma carbi kayan musulunci ne carbi ba ba ruwan musulunci da carbi inda ka san addinin buda buddhism ne carbi ko yau ka samu irin chinese film sb scope ko hk film za ka ga monk a temple an marɗugo guda shida wani takwas wani tara da carbinsa taka carbi ba kayan musulunci ne ba kayan buddhism ne shi yasa 'yan ɗariƙa suka ɗiba suke ta yin kansu ai abin kyama ne ma ka ga alu sunna da carbi me yana ga da carbi kuma kai da aka ce kai tasbihi ya tsinka za su yi haske ka je ka ɗauko wani abu Allah ya sauƙaƙe to babu wani wali da zai hana ka shiga wuta in baka ba Allah ba wala nasira babu mai taimakonka yadfa'uha anhum in ka shiga ya tunkule wutar ko ya hana ka shiga akwai wanda ya sai haka ga mala'ikan Allah ɗaya ga zabaniyawa ga karibiyuna mala'ikan da in yi harare ka sai ka narke kake tsoron soja ma mai kashi da sai irinka to a wannan ranar Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari kasa da ake juya waina in nan ya nuna a juya haka to haka za a dinga juya fusa kansu a cikin wuta in sun sha suya sun sayo ya kulun sai su dora cewa ya laitana kaitanmu a da'anan laha ina ma mun ba Allah ina ma mun yi tauhidi ina ma mun ta Allah wa da'anan rasul ina ma mun bi sunnar annabi mun bar shehu rabu da shehu ga kama Allah kuma ka kama wani annabi za ka bi ka huta in ba ka bi ba to sai a wuta za ka yi wannan ladama ina ma na bi Allah na bi annabi a ɗanar laha wa ɗanar rasula bil'alfi wasalan wa ƙura bihi wa ƙaban wa wasalan wa biduni wa kalu wa'anda suka bi muridai kenan kurtun ɗan ɗariƙa da kurtun ɗan bid'a shine muridi shine al'atba'u minhum sai su dinga cewa rabbana inna adada sadatana ya ubangijinmu mu mun bi shugabanninmu ne mun bi muridai mun bi muƙaddamanmu mun bi shehinanmu mun bi gausi mun bi kudubu duk wannan title din in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sai rabbana inna ada'ana sadatana ya Allah mu mun bi shugabannin mu ne wa fikra sadatina jamu jam'in kenan wa kubara ana mun bi manya daga cikin mu fa adalluna sabila sai suka bar da mu hanyar annabi ai dariqal huda suka kawar da mu daga tafarki na shirya rabbana atihim bi'faini min al'azab ya allah tunda su suka bar da mu ka ba su ninki biyu na azaba ai mithlai azabina kwashi biyu irin azabar mu kai musu haka muridi zai ce ai wa shehinsa anan ba yana kare shehin ba to can a wuta zai ce a dada wa shehi dan shi yayi sababin zuwa nan wal'anhum ai azibhum ya Allah ka la'ance su ka musu azaba la'anan kabira azaba mai girma aziman wa fi qiratin bil musallafa la'anan kathira kenan ai addidhu thumma hazzara ta'ala an yashtabihu bil yahudi fi iza'i nabihim sannan sai Allah madaukaki ya tsoritar kar su yi kama da yahudawa ta me ta wajen cutar da annabinsu وصلى أيضا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما يرى النبي ده كان يتمي يا
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la takunu ma'a nabiyikum kallazi azaw Musa kar ku zan dangane da annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin gane dan Abdullahi kar ku zan kaman wa'anda suka cutar da annabi Musa annabin su ne manzon su ne yahudu kenan amma suka cuce shi بقولهم مثلا ما يمنعه أن يكتسل معنا إلا أنه آدر الآدر يهود إتني الآدر تراوا كاسم بطوري ينا ذوى بيتش كو كاسم بيتش aje bakin ruwa a yi tsirara maza da mata a yi wanka to shi annabi musa in an je baya tsirara baya wankan to ya mai shiryarwa zai bata sai suka ce ai abin da ya sa musa baya yi gwaiwa ne da shi yana da kama ta yi ruku-ruku ka gane? ka gane sun cutar da annabin Allah shi ne ƙuduratun ɗinna faɓar ra'ahullahu min maƙalu sai Allah ya kubutar da shi dangane da abin da suka fada don har an yarda cewa ƙaba a gare shi bayan wa ba saubahu ala hajarin liyagtasila annabi Musa ya tafi wani guri can zai yi wanka ya cire kayansa ya dora akan wani dutse fa farra alhajaru bihi hatta waqafa baina mala'in min bani isra'il dutsen sai ya gudo annabi musa yana bin dutse zai ɗau kayansa sai da ya zo tsakiyar jama'ar banu isra'ila sai ya tsaya suka gan shi simin lafiyayyen mutum babu kama a manasa shi ne fabarra ahullahu min makalu fa'adarakahu musa ko? fa'adarakahu musa fa'akaza saubahu annabi musa ya iso dutse ya ɗauki fassa fasta tara bihi ya suturtu da shi fara'ahu suka ganshi wala udrata fihi bai da qaba bai da goywa al udratu bi dhammi al hamzati wa sukuni dal wa fatiha wa hiya nafkatun fil khisyai kasihi wato shine dan goywan mutun ya kumbura kaga qaba kenan ko haniya ko tana yin haka yuqalu rajulun adirun bayyinul udra ana cewa mutun yana da kaya babba walam yakun kashful auratu muharramun fi shari'ati Musa amma a shari'ar annabi Musa bude al'aura ba haram bane amma shi baya budewa bal kana ya tajibu tarafu'an wa haya'an yana buya ne saboda daukakarsa da kuma kunya warada fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ka ganshi ya gangaro cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا النبي موسى متنه mai kunya mai sutura la yura min jildihi shay'un ba a ganin komai na fatar jikin annabi Musa ba a gani in in imma barasun wa imma udra ko dai albaras ko kuma wannan kaya din wa in ma afa ko wata anoba babu ba za a gaba a jikinsa wa inna allaha arada an yubri'ahu mimma qalu li musa Allah yana nufin ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa masa fakala yawman wahdahu wata rana sai fita shi kadai fa za su yabahu ala hajarin sun maga tasala ya je tufarsa akan dutse yayi wanka falamma faraga aqbala ila thiyabihi liyakulaha da yadda ya kare wanka sai ya tafi wajen dutse don ya ɗauki fassa wa iza bil hajari adabi saubihi sai ga dutse ya gudu da kayan annabi Musa fa kaza Musa asahu wa dalabal hajara annabi Musa ya ɗauko sandansa yana neman wannan dutse faj'ala yaqulu thawbi hajar thawbi hajar yana kai dutse tuba ta dai ka tafi da ita حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرعوه أريانا har sai da ya kai wajen jama'a cikin banu isra'ila suka gan shi tsirara a hasana ma khalaqallahu azza wa jalla mafi kyawun halittar da Allah ya masa wa bara'ahu mimma qalu ya kubutar da shi dangane da me abin da suke faɗa wa qama al-hajaru sai dutse ya tsaya fa kaza saubahu fa labisahu ya ɗauki fassa ya sanya wa nafika bil hajari barban bi asahu sai ya ɗau sanda ya doka wa dutsen kala abu hurairata abu hurairata ce fa zalika qawlu ta'ala wannan shine fadin Allah da yace ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa ayar da muke fassarawa kenan ko wa kana inda Allahi wajiha annabi musa ya kasance mai daraja a wajen Allah yana da alfarma ai za jahim mai alfarma ne wa mimma uziya bihi nabiyina sallallahu alaihi wa sallama annahu qasama qasaman yana daga cikin abin da aka cutar da annabi mu wata rana manzon Allah yayi rantsuwa fa qala rajulun hadhihi wato annabi ya qasama qasaman mana annabi yayi rabo wani rabo sai wani mutum yace hadhihi alqismatu ma urida biha wajhu Allah ta'ala annabi ya rabo ya gama ai sai wani ya ce wannan rabon ba a yi don Allah ba a annabi aka gaya wa haka a gabansa to ya dan siyasa don an zage shi yanzu zai damu eh shi dama ba rabon gaskiya fa yake ba hasa ɗaya ne da ha babba da hakuri ko sai ce wannan rabo ba a yi ba a yi shi don Allah ba yace me fagadiban nabiyu sallallahu alaihi wasallama min zalika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ransa ya ɓace wa kala rahmatullahi ala musa yace rahamar Allah ta tabbata kan annabi Musa laqad uziya bi aktsara min hadha fa sabara an cutar da shi da fiye da wannan amma yayi hakuri rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslimu suka rawaito wannan hadisi ina ga akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu tashi daidai kan aya ta 70 ko haka ne ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين